وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا همة الشيخ لنا بهذا المحضر ولتعد في برحمة تأتي لنا بالزفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ألم تر ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الذين نافقوا ألم تر إلى الذين نافقوا ويقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن فرجتم لنخرجن معكم ولا نضع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون نني ألم تر الله سبحانه وتعالى alam tara Allah subhanahu wataala yana faɗa da cewa alam tara yanzu baka gani ba ila allazina kafaru min ahli ila allazina nafaqu yanzu baka ga waɗannan munafikan ba ai alam tanzur yanzu baka gani ba saboda wannan ru'ya din basariya ce wato kowa duk wanda zai iya kalla wato sifa ce na abun mamaki na lamarin su saboda haka Allah yana son ka kalla ka yi mamaki kamar Allah na cewa ka ga abun mamaki akan waɗannan munafikai din da saboda haka alam tara din likulli man yata'alahu nazara kallo na ido kawai yanzu baka ga abin da ya faru da waɗannan ba allazina nafaqu kaga waɗannan munafikan yaquluna yadda suka dinga fada li ikhwanihim allazina kafaru yadda suka dinga fada wa ƴan uwansu suwa ƴan uwan nasu Allah ce allazina kafaru ƴan uwansu na kafirci wato ta fuskar ƴan uwan ta tasu shine wajen addinin yin kafirci ya dinuna la yadina dinal haq da su da yahudawan nan wanda suka aka yi wasu jila'i din na banu nadir da kuma sauran na banu quraiza ko to su ne yan uwan nasu a kaburci to Allah ce yanzu baka ga waɗannan allazina nafaqu munafiqanna yaquluna li ihwanihim allazina kafaru yadda suke gaya wa yan uwansu kafirai din nan min ahlul kitab yan uwansu a kafirci su ne waɗannan yahudawa din ahlul kitab wa hum banu nadir su ne banu nadir wa ihwanuhum fil kufr wanda kuma yan uwansu ne amma ba na jini ba yan uwansu ne na kafirci to ina menene mahallul ibra din da Allah ya ce ka gani din baka gani ba shine wannan fadin nasu la in ukhrijtum yadda suka dinga gaya wa su waɗannan yahuda suna cewa la in ukhrijtum wannan la in din la muqasamin ce fil arba'a duk hudin nan lamun rantsuwa ce wato wallahi muna ba ku tabbacin la in ukhrijtum idan aka fitar da ku min al madina duk sanda aka fidda ku daga madina la nakhrujanna ma'akum wallahi mu ma tare da ku za mu fita muna tare da ku ba abin zai same ku wato sun yi mu'akada na na na na haifi sun zama abokai ma'ana abokai na taimakekeniya suna ga su wannan Yahudawan sanda manzo Allah ya musu isari cewa kar ku fito daga cikin wannan katangun naku daga cikin garuruwan ku kuya kuma in aka tilasta maka sai kun fita muna tare da ku za mu fita waɗannan wanda suke maganar nan an faɗi wasu daga ciki kamar Abdullahi bin Ubay kamar shi wannan Abdullahi bin Nabtal da muka faɗa su ne shugabannin munafikai na Madina na cikin Hazaraj su suke gaya wannan Yahudawa din cewa su zauna kar su daga wannan husun din tace in an fidda ku la nakhrujanna ma'akum wallahi tare za mu fita ba abin da ya same ku wala nuti'u fikum ahadan abadan sannan wala nuti'u fikum ba za mu bi fikum ai fi khizlanikum wato ba za mu bi akan lamarin tabar da ku dinnan ko kuma kawai wala nuti'u dinnan ai fi sha'anukum fikum dinnan fi sha'anukum ku yi zaman ku a garin ku kakku fita muna tare da ku sannan ba za mu magana kowa ba akan ku wannan a halin fasana nufin manzon Allah wato da abin da annabi zai gaya mana akan mu fitar da ku kar mu aminta da ku to ba za mu bi magana sa ba shi sai gaya musu wala zai ufikum ahadan ba za mu bi wani ba akan ku ba wanda zai gaya mana magana akan ku ji wa in qutultu haka na idan an zo za a yaƙe ku an ce za ku da ku din ku zifar minhu lamul muwaddi'a ko wannan lamidin ta la in ukhrijtum din na farko la nafardanna maka abadan nan wala nudiu fikum kayan babu tawkidin an yi ta'ariyan duka abin tawkidin saboda su yahudawa ba sa bukatar sai munafikai sun ba su garanti akan cewa za su saba manzon Allah ai cewa wala nu dufi kuma ahadan abadan ba za mu magana ko akan ku ba wannan maganar yahuda in sun fadi ta kowa ya san haka ne ba sa ganin girman manzon Allah saboda haka ba ta sun karfafa ta da wani wata wani muakkadi ba sai ba ta ce wala nu ba ce wala nu di anna fikum ahadan ba to ba za mu magana ko ba akan ku sannan wa in wa in kutiltu idan ba ku fita ba aka zo za a fidda ku da karfi za a yake ku lanan surannakum wallahi za mu taimake ku Allah ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah fa ya sani ya shahadu Allah ya sani yana da ilimin ilmin mushahada ilmin yanki kenan innahum cewa su munafikai la kazibuna wallahi qadiya suke duk wannan abin da suka fadawa yahudawa cewa ku yi zaman ku a cikin garin nan kar ku fita a kuya aka tangun nan naku ba abin da ya same ku muna tare da ku ba za mu umarnin annabi in ya ce mu yaƙi ba za mu ba in an yaƙe ku ma za mu taya ku za mu taimake ku Allah ta duk wannan da Allah ya sani sani ne yake ilmin mushahadati Allah ya san cewa innahum la kazibun tabbas munafikai ƙarya suke a wannan magana ba za su yi don ba la yanfurju la yakhrujuna ma'ahum wa la yanqutulu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yawalluna al-adbar thumma la yansurun Allah sai la yanfurju wannan ayar ya zama na jumla ce mu fassira ga ayar bai kenan tunda Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakazibun to wannan laifin kullu shine ai wallahi yashhadu innahum lakazibun Allah ya san abin da suka faɗa din cewa za mu taimake ku ku zauna a gidajen nan kada ku fita in an zo za a yi ku za mu taimaka muku Allah ta ƙarya ne to wannan cewa ƙarya ne din shine la in kurdu la yakhduna wa ƙarya suke yi in an fidda yahudan ba za su fita tare da su ba ai wannan jumla fassara wannan wallahi yashhadu innahum lakazibun din ba bukata amma saboda me saboda Allah ya fito da wajahin karyata su a fili sai Allah ya fito da wannan jumla ya fassara ayar ce la in ukhruju tabbas idan aka fito da su din inda za a fito da yahudawa din la yakhrujuna ma'ahum ba za su fita da su ba wanda kuma wannan kowa ya gani ai ko la in ukhruju la yakhrujuna ma'ahum in an fadda su la yakhrujuna ma'ahum ba za su fita tare da su ba wanda wannan aya ta la in ukhruju din shi yasa wasu ma zaman tafsiri suka ce wannan gurin ma yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab ba banin nadirin ake nufi ba sabani da su yi tufana ba banin nadir ba saboda su banin nadir ai already an riga an fudda su din ai an yi jira banin nadir din to su ake nan suke gayawa wannan sai wani kuma zan ce ana nufin banu kurai da suke gaya cewa wannan abin da ya faru akan banin nadir ku ku zaman ku kada abin ya ba ku tsoro ku zaman ku a gidajen ku ka abin ya ba ku tsoro ku ce wani abu zai same ku za mu kasance tare da ku za mu taimake ku ba za a fidda ku ku sai da Allah ce la in ukhriju idan aka zo fitar da su da aikin mustaqbal in abin ya zo kan banu qurayza din la yakhrujuna ma'ahum ba za su fita tare da su ba an fahimta har kenan su wannan da jira daga ayi saboda haka wannan abin ya zamana yana daga cikin abin da yake mu'jiza ne na Qur'ani ma kenan ya bada labarin abin da bai faru ba ya faru saboda aya ai kaga ta sauka ne kafin ayi fitar da su banu qurayza din su kafin aje kansu to Allah ta la in ukhruju idan aka zo kansu za a fitar da banu qurayza din la ya kharju na ma'ahu ba za su fita ba tare da banu qurayza ba za su fita daga tare su ba wala in qutilu la yansurunahum haka nan aka zo za a yake su la yansurunahum ba za su iya taimaka musu ba ƙarya suke yi wala in nasaruhum la yawalluna adba haka nan ai ja'u li nasrihim ko da munafikan nan sun taso sun zo za su taimaka wa yahudawa kamar yadda suka faɗa la yawalluna adba wallahi arcewa sai a guje ba za su yi musu komai ba ba sai taimakon nasu ba wannan muna da annasa da yawa ana ho wala in nasaruhu la yawalluna adbar thumma la yunsarun amma wannan nasara a ko ina tana da ma'ana daban kaga nan wala in qutulu la yansurunahu wala in nasaruhu wannan guda ɗaya ne ba su taimaka musu saboda haka yana nufin al mu'awanatu ala qitalil mu'adi shine annasara ana la yansurunahum ba su taimake su wani irin taimako wato ba su taya su yakar annabi sallallahu alaihi wasallam da kira da su ba amma wanda Allah ya ce wala in nasaruhum la yawalluna al-adbar idan ma sun taya su yakin la yawalluna al-adbar za su juya su gudu sai la summa la yunsarun to shi kuma wannan annasar dan anan ba irin wannan bane shi kuma wannan summa la yunsaru ai summa la yuglabu ko da sun taya su yakin za su juya a guje summa la yunsarun min al-mughalaba sannan kuma ba za su samu galaba a yakin ba sai haka wannan nasar din a ko ina yana da ma'anar shi da ba wato nan Allah yana suranta mana ne dai munafincin munafikai da kuma tahalufi na ƙarya da suke da yahudawan banu nadir da yan wasu na banu quraiza cewa abdullahi bin ubay din nan da shi da su abdullahi bin dabtan su ne munafukan cikin madina munafukai na hausu da hausu da khazraj suka yi wahuda nan dadin baki cewa ku zauna a cikin katangun nan naku manya ku labe a ciki duk abin da ya kaku fita muna tare da ku ba abin da zai same ku idan ba za mu bi umarnin annabi ba duk abin da za a ce mana akan lamarin ku ba za a gaya mana mu yadda ba idan ma yakin ne ta kama yakin za mu taimaka muku amma wani cin wannan muhalafar sai kuma suka saba alƙawarin suka gudu suka basu basu taimaka musu ba kamar yadda Allah ya faɗa alƙawarin da abin na ƙarya ne to nan Allah ya nuna mu lura ne saboda yau munafikai munafikai ba mutanen kirki bane duk abin da munafiki wannan shine sifan da abin da Allah faɗa hadisi cewa duk inda munafiki yake duk maganar munafiki ƙarya ce haka nan duk alƙawarin sa yaudara ne kaga nan duk abin da suka ga musu ƙarya suka faɗa kuma duk alƙawarin da suka yi din tarihi ya gani ba su taimake su ba ba su kare su ba ba su bi su gun yakin ba shine Allah ke faɗa a alam tara baka ga wannan to abin mamakin ba Allah akwai abin mamaki a haɗin kai na mutanen banza kullun ailun ila zawal baya yin nasara la in kurun to me yasa Allah ke bada wannan labarin saboda me saboda Allah ya koya mu mu'minai Allah ya koya wa sahabban annabi dukkan mu'minai cewa kada su ringa ruduwa wato da haɗin kai na mutanen banza dai inda ga munafukai ko kuma mutanen banza sun yi wani haɗin kai sun yi cincirundo a kan wani abu na ƙarya to haɗin kan nan ba na gaske ba ne ba cikin abu mai sauƙi mumini za su iya rusa shi idan su muminin akwai haɗin kai na gaske a tare da su saboda su haɗin kan nasu ba na gaskiya ba ne ba to in dai mumini su akwai wanda in haɗin kai na gaske a tare da su to waɗannan haɗin kan kafirai ɗin haɗin kan mabambanta masu a idun mabambanta na kafirai haɗin kan ƙarya ne kuma wanda baya yin nasara sun malayun tsaro amma da sharaɗin mumini su ma suna da haɗin kai mai ƙarfi Allah ce la'antum wallahi haƙiƙa ku nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah wallahi ku nan ashaddu rahabatan kun fi tsananin ban tsoro ai khawfan kun fi tsananin ba su tsoro fi sudurihim a kirazin su su muna buƙatar da su su taimaki Yahudawa abinda ku ne ba ku sani ba waɗannan munafikan tsananin tsoron ku da suke ji ko Allah ba ta tsoro kamar yadda suke tsoron ku saboda su muna ba su da Allah ba ba su san karfin Allah ba to ko Allah ba sa tsoron shi kamar tsoron ku da suke kamar yadda Allah faɗa a suratul nisa'i ko idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allahi aw ashadda khashya to yadda suke tsananin tsoron ku ko ne kuke ganin ku ba ku kai karfin da za su ji tsoron ku haka ba amma yadda suke matuƙar tsoron ku tsoron ku a ran su ya fi tsoron da suke yi wa Allah sai la'antum ashaddu rahabatan fi sudurihim wallahi ku ne mafiya tsananin ban tsoro a kirazan munafikan nan min Allah fiye da tsoron Allah me yasa li ta'khiri azabi saboda kamu da azabar Allah shi wannan abu ne a lahira ko ba su ga ya faru akan sa a yanzu ba amma ku sun san karfin ku sun za ku yafin karfin nasu za ku yi nasara akan su to sun fi tsoron ku sai da Allah saboda wannan hadin kan alƙawarin da suke yi wa Yahudawa alƙawarin Roman bakari in dai sun san da mu'minai sabon annabi za a goza fadan nan ba za su iya zuwa ba dan suna zuwa sabon manzon Allah kowa zai iya bada ransa akan addini su kuma ba su iya ba la'antu ashaddu rahmatan fi sudurihim min Allah zalika haka abin da yasa suka fi tsoron ku fiye da Allah din bi annahum saboda cewa su munafikai qaumul la yafqahu su munafikai mutane ne da la yafqahuna ba su da ilimi ba san komai ba nan Allah bai ce qaumul la ya'lamun ba sai kawai la yafqahun saboda halin su ay al-fiqh shine al-ilmu bi haqa'iqil umur kowane ba a san hakikaninsa abin da ya kuya wanda ba abin da ya fito fili sama sama ba shine al-fiqh al'ilmi bi haƙa'iƙil umus awwa haƙiƙanninsu a san haƙiƙan miya a to su bi munafikai ba san Allah ba ba san haƙiƙannin lamarin Allah ba me yasa Allah yake jinkirin azaba ba sani ba da suna cewa wannan jinkirin da Allah yake yi musu tara musu laifi yayi dan Allah ya raba su kuce ba da ba sa tsoron wani a aron su kai tsoron Allah ba to amma ganin ba su san waye Allah ba ba su san haƙiƙannin me a cikin jinkirta azaba ba shine yasa su abin da suka kalla a fili shi suke jin tsoro idan Allah ya kawo sirfar za ka ga annahum qaumun la yafqahun sun fi tsoron ku mu'mine saboda ku suna ganin kuna da karfi kuna tanadi azaba Allah ko ba san ta zo ba me yasa saboda la annahum qaumun la yafqahun su abin da suka gani a fili ko shi suka sani sai Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an wannan da Allah yana faɗa wa mu'minai sirrin munafikai wanda su ba su sani ba saboda kada mu'minai su ringa ruduwa da haɗin kai haɗakar tsakanin munafikai da ainihin yahudawa to wannan haɗa ka taɓa tsoro shi sa Allah ke faɗa musu sirri su wannan kuma munafikan banza a banza ne su ba su da karfin komai sannan kudin da kuke kallon kansu ba komai ba suna jin tsoron ku fiye da tsoron Allah sannan yahudawan kansu da suka aminta da su kun yi taso za su yi ba za su iya taimaka musu ba ba za su iya zuwa su haɗa kai da yahudawan a yaƙi a yaƙi ainihin musulmai ba saboda su yahudawa sun fi su ma gaskiya su yahudawa suna da addini ai su kafirai ne amma kafircin yahudawa kafirci ne na kafircewar salin manzon Allah shi ne mutum da ita ba amma su ko yahudawa mushrikai ne tsantsa ba su yi da manzon Allah ba sai da Allah ba saboda haka akwai bambanci tsakanin manufofi akwai bambanci tsakanin aqida to saboda haka hadaka su ba hadakar daidai bace ba din daga an yi hadakar daidai sai an samu abubuwa da suka hada mutane na aqida da manufa to Allah take tuna mu'minai ga yadda sirrin yahudawa munafikan nan ma fa yake la yuqatil lakum jami'an ba za su iya hada kai su yaƙe ku ba jami'an wannan jami'an din ayi mujtami'i su yaƙe ku a haɗan su zama abu ɗaya su yaƙe ku ko kuma jami'an din ai baki ɗaya su kowa da kowa ko kamar irin su ai inda Allah ya ce laisa alaikum junahun an takulu jami'an ko aw ashtata wato a haɗu da wani da wani da wani a haɗu shine ma'anar jami'an din a haɗu baki ɗaya a zamanin jama'atan mujtami'a to la yuqatilukum jami'an ba za su iya zama jama'atan mujtami'a ta hada kai su zama abu daya su yake ku ba ba su yin wannan ba illa fi quran muhassanati in kaga sun iya yaƙau ku illa fi quran sai dai yaƙi na abin nan yaƙi na irin kuna bakin waki illa fi quran muhassanati sai dai su ɓuya daga bayan garin su daga bayan katangun su suna daga cikin su dinga harbo makamai amma ba za su iya gaba da gaba su yake ku ba in ga ma sun yaga illa fi qur'an sai a boye a cikin alqariyu muhassanatin alqariyun su abakatan gewa kamar yadda aka bani nadir din nan sun yi amin wara'i judur ko kuma ta bayan katangun su sai daga dan harbo ma su amma dai ba su iftowa baki ɗaya su zo su gaba da gaba da ku ba saboda me Allah ya faɗi me yasa ba su yin yakin duka ba sai fi qira'atin judur kaga akwai qira'a amin wara'i judar ita kuma kira'ar da shi mai tafsirin da ita yake karatu shi ta ce fi kira'atin judur amin wara ijudur kaza kira ko amin wara ijida wato ba za su iya hada kai baki ɗaya su zama abu ɗaya sai mu waje hanku ba ba za su iya ba ba a suhun bainahum shadid duk karfin su da cika baki ne kamar yadda al'adar dai duk kasashe kenan masu tasowa ne muke gani sai dai kuri da cika baki amma ba shi ya sace ba a suhun bainahum shadid a tsakaninsu a cikinsu kullum magana su dai su suna da ƙarfi amma ba su da shi shine ba a so karfin yakin su bai nau a tsakanin su ai fi ma bai nau a cikin su akan kansu shadi karfin yakin su yana da karfi a baki ai da suke fada a cikin kansu amma a waje ta za abojin gaba ba ta dashi ta hasibuhum jami'an wa qulubuhum shatta wannan shine dalilin rashin karfin nasu kai ne kalla ta hasibuhum jami'an kai ne zaka dinga zatan su ka dinga dauka kalmar su ɗaya ce a hada suke kai mai kallon su in ka amma wa qulubuhum shatta amma zukatansu mutafarrika zukatansu wannan qulubuhum din ai ara'uhum kenan ma'ana abinda tunaninsu yake ba su abinda suke hadafi duk shatta mababbanta ne khilafan hisban saban yadda kake zato yadda kake kallon su wannan ayar kaga sirrin munafikai Allah yake fada da wannan yahuda amma kuma malam ce wannan asali ce mai kyau a addini tana tarbiyar wannan tsarin na hadin kai cewa duk inda kaga wata gwamnati ko wata ƙasa ko wani shugabanci ya yi nasara sai sai an samu wannan abin guda uku da Allah ya kore a wannan haɗin kan wannan hilf ne hilful yahud wal munafiqin Allah ya faɗi wannan hilf din ba ila al-fashal bai nasara ba me yasa saboda a cikin hilfin akwai munafikai su ko munafikai da rufe zakariya ne saboda ka an yi alƙawarin za mu taimaka za a yi aiko za mu zama daya amma san da suke alƙawarin Allah ya shi gariya su kaga tashin farko hilfin bai tabbata ba to shi ko hilf baya nasara sai an samu al-hilfus sadiq haɗaka ce ta gaskiya wannan sharɗin kowa aka yi su ba gaske ba sannan abu na gaba abin da yasa ba za su iya yin yaƙi ba ba za su iya karfin hadda su yaƙi abokin faɗa ba menene sa ba su hun bai rahum shadid a tsakanin su ne a baki kun farba kawai ake yi da karfin amma babu shi a kas saboda babu halin kai me dalilin ne yasa saboda tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta a ida ne a fili za ka kamar a haɗa suke kamar kalma da yake amma ra'ayoyukan su kowa daban saboda ba a haɗu akan ra'ayoyuka iri ɗaya to haka wannan hilf din dole alhilf ne allazi yabu ila alfashal ba za a yi nasara ba amma alhilf allazi yabu bil bizafar shine alhilf as-sadiq zul kalimatul wahida wal ittija'ul wahid dole kasa ya zama na kalma ɗaya ce dole in an samu hadaka ya zama na manufa ɗaya ce hadaka ɗaya ce wanda wannan ayar tana umartar mu ne da haɗin kai ne an sabil azam bil addad ko saboda nan Allah yana yin zammu ne yana yin fatanci ne da diddiya din haɗin kai din su ga shi ba su da haɗin kai kalmomin su daban ne abin da ya nusa a to mene su su haɗa kai wanda shine nan ibn ashir shi wa fil aya wannan gun yana da kyau saboda yanzu muka duba za mu ga dalilin fashal din musulmai rashin haɗin kalma ne irin wannan tasibuhun jami'an din addini daya tsari daya amma wa qulubuhum shatta kowa a ransa abin da yake kira daban to wannan ayar a cikinta akwai wani gunya da ke ce tarbiyatul muslimina li yahzaru min at-tahaluf wat tadabur musulmai wannan aya tana tarbiyar miki yayi hadin kai amma ba na gaske ba miki yayi at-tahaluf wat tadabur hadin kai ba na gaske ba kenan mun yi hadin kai amma da ba da baya ba ma taimakawa hadaka din wa ya'lamu anna al-umma la takunu zata ba'sin ala a'da'iha illa idha kana muttafiqatan dama'ir ba wata al'umma da take samun nasara sai wani al'umma ya zama na kalmar ta ɗaya ya rauna ra'ayin mutamasilin fi usuli masaliha al-mushtarika ya zauna al'umman nan suna da ra'ayi ɗaya a dukkanin masalih mushtarika nasu wa in talafat fi khususiyatiha ko da al'umman nan tana da wasu wasu abubuwa na daban wanda su ne su a ƙidu na wannan al'ummar su ne manufofinta to sai ta amfani da wannan manufofin a cikin gida amma in za ta yi aiki na baki daya sai zauna akwai almasali almushtaraka wannan a yanzu wanda suke ɗabbaka wannan kamar turawa ya zauna kallon dukkanin haɗakar turawa ɗin nan kamar su natu a haka haɗaka ce irin wannan dai da aka yi ta munafukan da waye amma su hikus sadiq ne duk wanda ya shigo za a tabbatar da shi in an yaƙe shi kamar yaƙe sauran members ne da abin da ya zama samu ya sa ita ba shi sauran members za su taimaka mai saboda ka duk karfin shin karfin ƙasa za ta yi karfi da karfin tarayya shi da abin turawa suke to mu musulmi shi muka rasa sau da aka da aka tashi wannan tsarin dole kowace ƙasa tana da tana da ita nata khususiyat khususiyat ɗinta shi ne abin da suke cewa tesuliyarity tesuliyarity ɗin kowace ƙasa shi ne mai ta tsara na siyasarta to ko da waɗannan khususiyat na wannan ƙasa ya zama na ya saba da almasalin mushtaraka su ne common interests na ita ƙungiya ɗin akwai masalih na duka da aƙida da to sai ta ajiye ita nata sai ta amfani da wannan abin da aka haɗaka a kai saka in za a yi muwajaha din aduwi akwai masalih mushtaraka akwai kuma interest da akan sa ake aiki saboda kaman ajana mu da solidarities namu na kanmu a gida amma yanzu mu aiki na bai daya saboda ka sai ya zama da kowace kasa a wannan take take da membership tana da karfi da karfin kungiya wanda wannan shine ayoyin suke fada wannan shine ya ba wa yahudawa fashal shi ya ba su rashin nasara a wannan saboda ni ba su da irin wannan tsarin ta halif din da ƙarya ne to shine malamin nan ibnu ashaj to lalle wannan musulunci kuma yana tarbiya al'umma musulmi to su su koyi mu kada mu zama muna cikin tasirhun jami'a ma qulubu mushatta al'umma musulmi mu ba haka muke ba mu mai kuma zama ba asun bainahum shadid sai mu koyi da yadda Allah ya faɗa da nan ruha ma ubainahum mu kuma zana a tsakanin mu jin kai ne akan mu manufan mu daya aqidan mu daya aiki daya zani to rashin wannan shi yasa kafiran nan ba su yi nasara ba da yahudawa munafikai suka yaudare su abinda suka faɗa din kamar kansu ne amma ƙarya suke ba kansu ne ba ta hasibuhum jami'an kai ne gani za ka dinga ɗauka cewa a haɗe suke amma qulubuhum shatta amma ra'ayukansu alqulub anan bi ma'ana al'ara wal afkar ra'ayukansu shatta din mabambanta ne khilafal usban sabani da ke gani zalika abin da yasa haka bi annahum qaumun la yaqilun saboda su mutane ne wanda la yaqiluna ba za su hankalta ba haɗin kai yana da matuƙar muhimmanci yanzu a alamul islami muna ba da misali da kasar iran zuwa da ke kallon abin da ke gudaya yake gudana ina kallon a siyasa al'alamiya me ake juyawa a duniya me ke faruwa to abin da ke faruwa a siyasa iran zai ba mutum mamaki zai ba mutum sha'awa kuma ba kuma komai yasa suka kai ga haka ba sai wannan gabar da ake faɗa wannan tasibin jami'an ulumul shatta din sun fasari da shi tuntuni su baki dai kalmar su daya addinin su dai kuma aqidar su daya amma aka samu wannan rabuwa yayin da al'umma ta hada kai sai wani a cikin al'umman nan maki sai amfani da shi sai ya dara haɗin kan sai ce a'a ai mun wannan tsarin ba mai zai zo da kaza ya kasa gane fa daman ba dole ne kowa zama fahimta sa ɗaya ba amma an haɗa kai ne a maslaha ɗaya saboda hidima al'umma duka to wannan shine abin da sa irin sai nasara babu wani duk abin da aka tsara ko da mutum baya so ko da wannan siyasa wannan siyasa kasa din tana cutar da shi a ƙashin kansa amma idan an kalli tafiyar kasa mujtami'an abu ne mai nasara to an haɗa kai a zama ɗaya sai ga ana ta samun nasara kowa yana ji wannan shugabanci nasa ne wannan kasa ta tace wannan al'umma ta tace sai a samu nasara amma kana ji wannan da ke shugabanta ta ban yarda da shi ba wannan tsarin da ake kai ba daidai bane ba to yayi layi ai ba Allah ne zai maka aikin ba baki ne kun ki ku hada kai kun ki ku yi tsari ba za a taba samun nasara ba wannan shine Allah yake mana fada to lalle mu zama irin wannan kalmar mai kuma lalle abokan gaban mu ne yanzu ko ba na addini ba na ci gaban ma ai rayuwa ma duka sira a ci kowa so yake kai mu wani guri to so abokan fadan namu turawa suna ta danne mu da su su daga to wannan tsarin suka dauka ya zama na ra'ayin su ɗaya kalmar su ɗaya yanzu muna kalla EU kaga ƙasa ce guda ɗaya ƙasashe ne sama da ƙasashe guda hamsin idan aka maka visa guda ɗaya duk zaka je ko ina kuma duk yare ɗaya ake shine yaren gwamnati majalisar su ɗaya akwai majalisar tarayya ta turai kowace ƙasa tana ɗan majalisa saboda tana da wannan common interest din da shi aka gina a wannan majalisa din manufar su ɗaya baki ɗaya kana taba ƙasa ɗaya duka za ta shiga maka dan ce ƙasa kaza a turai tattalin arzikinta yayi ƙasa baki ɗaya shugaban kowace rana turai sai ya ba abin da ya je an tara an tattauna a taimaka mata to shine wannan tsarin da adala yake addini ke nuna mana shi mu ya kamata mu yi mu zama kalmar mu ɗaya ra'ayin mu ɗaya koda a cikin zuciya muna da waɗansu ra'ayoyi na daban to sai mu ajiye su dan kasa ci karo da kuma waɗannan almasalihul mushtaraka din zalika ga annahum qawmun la yaqilun abin da yasa ba su yi nasara ba saboda su mutane ne la yaqiluna waɗanda ba sa hankalta kafin na fassara dai wannan aya haɗin kan akwai wata magana da ake faɗa an ce Shehu Ibrahim ya sanya faɗe ta amma asali ba magana Shehu Ibrahim bace cewa Shehu Ibrahim ya ce ya je kasashen Turawa ya ga musulunci amma bai ga musulmai ba a kasashen musulmai kuma ga musulmai amma bai ga musulunci ba wannan kalma wadda take nufi dai su Turawa sun dauki tun daga babi na mu'amala ta kansu zuwa ga siyasa ta gwamnati zuwa ga kuma siyasa kharijiya din ma ya za a mu'amala da kasashe makota da duniya duka amma amalan su duka sun dauki tsarin da musulunci ne tsara sak shi suke aiki da shi amma su ba musulmai bane mu ko kasashen musulmai muna yin abubuwa na sha'iruddin kawai rasumuddin amma duka waɗannan abubuwa na zane zanen siyasa na addinin musulunci ba ma yi ta ban iya ba to wannan maganar ana cewa da yawa na ga su gandan da Shehu Ibrahim amma asalin maganar Muhammadu Ghazali ne faɗe ta Al-Masri shi ne ke faɗan wani Muhammadu Ghazali wani babban malami mujaddidi na wannan bayan da iyaye na masa to shine faɗa ce kana shiga turai sai ga musulunci a mu'amala a shari'o'i a rayuwa ta yau da ko ne da duk suke da haɗin kai amma ba musulmi bane to lalle haɗin kai yana da matuƙar muhimmanci muna fata Allah ya ba musulmi dama mu samu wannan nasara kamar salil ladina min qablihim qariba Allah ce misalin su susuwa wato misalin su waɗannan yahudawa waɗanda munafukai suka yi musu alƙawarin roman baka na cewa za su taimake su su zauna za su ba su kariya in an yaƙe su ma wani in kututum lanan suran na kudin nan misalin su wajen yadda da alƙawarin munafukai da kuma samun rashin nasara alƙawarin bai musu amfani ba kan misalin lazina min qablihim sun yi kama da waɗancan da suka rigaye su qariban nan kusa kusa abin da faru kusa kusa da zamanin qarib wa hum ahlu badrin min al-mushrikin sune mutanen badar mushrikan badar da yawa daga malaman tafsiri sun ce wannan kamar salil lazina min qablin tariba da ahlul badar ne amma kuma wasu da yawa din ma sun ce ba ahlul badar bane saboda babu mushakala tsakanin su saboda su ahlul badar su ba waɗansu ne suke musu alƙawarin ƙarya na roman ka na ku zo za mu taimake ku suka zo suka kasa taimaka musu ba saboda kaga babu mushakala tsakanin halin su da halin banu nadir da munafikai saboda haka wannan kamar salil lazina min qablin tariba din ba su bane kenan to su wanda suka ce kamar mutanen badar ne kawai wai sun misalta su ne wajen me wajen wajen rashin samun nasara din da Allah faɗa ba su yi nasara ba to amma da lallai da bambanci saboda su mutanen Badar da suka zo yakin Badar ba su da siffa ɗin ta sai wahum jami'a ma qulubuhum shatta su sun zo da kalma ɗaya baki ɗaya tunani ɗaya da aiki ɗaya na siyaki musulunci saboda haka misalin bai hau kan mutanen Badar ba nan abin da yasa malaman tafsirin da suka taba kan mutanen Badar ne saboda Allah ya ce kamar sallal ladzina min qablihim qariba kusa da su nan kusa kusa da tsakanin Jilawa banin Nadir da yakin Badar shekara uku kai kusa to amma kusan ai fara dan nisa ne to sai wasu daga masu tafsiri su ma da suka ce a'a wannan din kamar sallal ladzina min qablihim ana nufin banin Nadir saboda su waɗancan na farko din da Allah ya ce alamtar ila allazina nafaqu yaquna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitab ana nufin banu quraiza wato banu quraiza ne su munafikan nan suka yi wa banu quraiza la alkawari na ƙarya cewa kar ku ga abu ya faru da banu nadir an fidda su daga madina ba su yi nasara ba manzon Allah ya kore su kar ku ga ku tsorata ku ku yi zaman ku a cikin katangunku da garinku za mu taimake ku in za a yaƙe ku za a za mu zo mu taya ku wannan yaƙin Allah ya ce ƙarya suke yi in an ji ba za su yi ba saboda haka haka fadin Allah da ya ce la in ukhruju la yakhrujuna ma'ahum mu'jiza qur'ani ne abin bai faru ba Allah ya faɗi me zai faru to shine an Allah ya ce kamar salil lazina min qablihim saboda haka banu nadir ta banu quraiza in an zo za a fidda su mu munafikai ba su taimake su ba abin da zai same su kamar salil lazina min qablihim daidai da abin da ya samu waɗannan wanda suka rigaye su ƙariban nan kusa-kusa su ne banu ƙuraiza ɗin a su ne banu nadir to su ma banu ƙuraiza haka zai same su sau da haka wannan yana nufin banu banu nadir wasu kuma suka fasar a'a kama sallin da zai min kabilihin ƙariba ɗin ana nufin banu ƙairuka wanda kuma wannan shi ne ya fi daidai daga siyaƙin ya fi kama da duk an agabu siyaƙin ta a tartibin zamani na tarihin to da ya fi kama saboda kafin a zo a yi jila'ul yahud na banu banu nadif manzo Allah ya fara yin ijla'in banu kainuka ne su ya fara kura so suka fara su suka fara yin zamba so da wannan in mun fassara cewa wannan ayi da ana gana banu nadir ne sai Allah ce abin da ya samu banu nadir din nan tunda tun daga farko sura su ake magana wanda zai akhraja allazina kafaru min ahli kitab min diyari to abin da ya samu banu nadir aka fidda su daga gidajensu sai ka samu nasara din nan bayan alƙawarin munafikai ko kan mu manta su ma banu nadir an gaya mun cewa abdullahi bin naftal din nan da abdullahi bin ubay su suka musu alƙawarin taimako a su sun musu alƙawarin taimako wanda bayan an yakin uhud ne suka ga manzon Allah bai nasara ba a sahabbai bai nasara ba yakin uhud suka ce to ba annabin gaske bane suka tura kabil al-ashraf yaje ya hada kai da ainihin mutanen makka akan azo a yaki annabi da shawarar da munafikai suka ba su to abin ya faru kuma dai ba su nasara ba aka yi jala'a kore su to Allah yana faɗa abin da ya samu banu nadir din nan daidai yake da abin da ya sami banu kainuka na wajen jira'in nan so daga wannan kaba sallar zina min kabilihim su ne banu kainuka saboda su aka fara yin ijla'i kafin banu nadir so daga wannan ya fi kusa da a tartibu zamani na abubuwan da suka faru da daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan amma idan an bi siyaki na qur'ani shi kuma na ayoyin duka to kama sallar zina min kabilihim din tabbas ana nufin kawai banu nadir din saboda ka ayoyin wannan suna magana abin da zai faru nan gaba akan banu quraiza sannan kuma banu nadir sune banu quraiza sune suke da mushabaha cikakkiya da mushakala abin da ya faru da abin da ya faru da banu nadir munafikai da suke musu kun fabbaka ba su taimaka musu ba su ma banu quraiza haka abin zai faru kama zal ladina min qablihim qariban allati zaqu wa bala amrihim sun dandana takaici sun ɗanɗana kudarsu in ji hausawa ko wato sun ɗanɗana zafin lamarinsu alwabal shine halaka asalin wabal eh ko a kamar da raisha aka zan wabila din nan to asalin alwabal shine gurin kiwon dabbobi wanda yake wannan gurin kiwo almar'a alwakhid almumrit gurin kiwo ne na dabbobi wanda yake akwai ciwo a boye a ciki shine alwakhid din ciwo ne a ƙarshe zai bayyana amma na halakarwa to amma gurin yana da kyau da ciyayi masu kyau mai raƙuma da baya sai ya kaɗo dabbobinsa saboda ya ga mar'a ne mai kyau ga alkala a wal'ushif ga duk abin da dabbobi suke so ne amma akwai wani guba ko akwai wani abu mai halakarwa wanda a ƙarshe an ci za a halaka saboda sai raƙuman nan sun zo sun bararraje su za cin abu mai kyau lokaci kaɗan sai su ta amai shike su samu ƙazuwa kafin ka ce me duk su halaka saboda wani abu mai dafi ko mai halakarwa a ciki da ba su sani ba shine alwakhim mai halakarwa a nan kusa da ba a san da shi ba to daga nan ta ɗauki to shine ake cewa a gurin wuri ne wabi wuri ne mai halkawa da sani to daga nan sai ya zama na laraba suna amfani da kalmar akan duk wanda ya aikata wani abu yana ganin ba komai amma ƙarshe abin nan shine abin da ya zama ya halakar da shi ya ciwo halaka da kansa shine kamar da Allah ya faɗa dai akhzan wa biladin nan wannan ma Allah ya faɗa haka zaqu wa bala amrihim wato su munafikan nan su yahuda wannan suka aminta da munafikai suka saki jiki ai kaga halaka ta zo musu a kusa kusa kamar dai yadda yake faruwa ga wanda ya ci wannan dausayi mai halakarwa to za ko bala amin sun dandana karshen halakan lamarin su uqubatahu fi dunya anan dunya min alqatl an gaka shi su gani da wani sa sannan walahum azabun ali ba kuma an gama kenan ba a ranar lahira ma azaba tana jiran su azaba alimin mai radadi mulimin mai radadi fil akhirah a lahira Mhm. kama salin shaidani kamar dai misalin shaidan Allah yana bada misali na waɗannan hadaka ta ƙariya hadaka ta rashin nasara hadaka ta munafunci Allah ya ce misalin su misalin banu nadir ne yadda aka musu alƙawarin kuma yanzu wannan alƙawarin ƙariya ne Allah ya ce kama salin shaidan kamar dai misalin shaidan to amma nan kama salin shaidanin wani misalin ne daban ba wai ana nufin misalin yahudawa da munafukai wajen alƙawari hadaka ƙariya da rashin nasara kamar misalin shaidan bane dan da misalin an ƙarin wani misalin ne da za a iya misalin da au a ce ko dai kamar misalin abin da ya faru gaban nadir shi ne abin da ya faru ko kuma kamar misalin kaza ko kamar yadda Allah faɗa a bakara masalin kuma misalin da zai sauka da nara falan ma da alma haulu da Allah ya bada misalin munafikai masu tunanin sun yaudara Allah kana shiga misalin su nan kamar mai wuta ne gashi gashi sai ce au ka sayi ko kuma kamar misalin kaza kaga tunda misali biyu ne sai Allah ya rabe da au to amma na Allah ta kama salil lazina min qablihim kama salil shaytan to haka misalin daban-daban ne saboda ka kama salil lazina min qablihim shine misalin munafikai alƙawarin su da baya cika kamar misali abin da faru da Yahudawa to wannan kama salil shaytan misalin waye to wasu masu tafsiri sun ce to wannan kama salil shaytan din misali ne da yake komawa sura walahum azabun alif za su samu azaba mai raɗaɗi a lahira kamar misalin abin da ya faru da shaidan da mutum in ya halaka shi ya kasa taimaka masa a lahira kuma su shiga azaba tare so daga misalin shine al-ijtima'u fil azab al-alim kan misalin shaidan in qala lil insan in Allah ta walahum azabun alim da su masu alƙawarin zafi hada kai din da su wanda suka alƙawarin da suna cikin azaba to misalin tarayyar su azaba kan misalin shaidani kamar tarayyar shaidan da mutum da ya rude shi a lahira za su tarayya a azaba saboda haka shi Allah ya ce fa kana ayi wata huma annahu ma fi nari khalidain fiha da shaydan da wanda ya halaka suna wuta saboda haka wannan kama salin din kaman misalin shaydan kama salin shaydan kaman misalin shaydan ne iz qala lil insan amma anan shi suyudi Allah ya kara masa hidda shi kuma ya taba kan a'a misalin dai banu nadir da banu qurayza ne wato misalin su da shi sace ai misaluhum aidan ga wani misalin dai isma'il min al-munafiqin wa tafallufin anhum ga wani misalin yadda suke sauraron maganan munafukai kuma munafukan su jinya jiki suke taimaka musu to ga wani misalin kan misalin shaidani kamar shaidan ne iz qala lil insan kamar shaidan ne lokacin da shaidan ya ce wa mutum ukfur shaidan ya ce wa mutum kafirta ma'ana ba wai shaidan da baki ya ce wa mutum zama kafiri ba a san da shaidan ya zuga mutum ya tsora shi akan hanyar kafirci ko mutum ya yi kafirci din har ya je wa Allah akan kafircin nan kaga a ranar lahira din shaidan ba zai amfane shi ba shaidan ba zai mai rana ba saboda haka misalin waɗanda suke karɓar zigan munafukai su ɗora su akan ba daidai ba sannan kuma a ranar lahira ko kuma a ranar amfani kuma su kira su kasa taimaka musu to kamar misalin shaidan ne da ya sa mutum a halaka kuma an je lahira ya kasa taimaka mai wannan ibn hashim ya ce ai akwai misalin wannan da yawa a qur'ani ko kamar yadda ya shaidan yayi wa kafirai ranar yakin badar wa idza yana lahum shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarul lakum haka shi ne ya ga musu yau din nan ba wanda ya isa ya nasara di din nan ina tare da ku suka ta takama amma Allah ce falan ma tara'at al-fi'atan nakasa ala aqibai amma da runduna bi ta hadu ta manzon Allah ta kafare nakasa ala aqibai wa qala inni bari'un minkum shedan sai arci a guje yace ba ni ba zan iya ba inni ara ma la tarun saboda ya ga mala'iku suna zuwa alhali shi ya ziga su suka so suna takama ta yaki manzon Allah amma yana zuwa kun yaki sai ya gudu to haka duk wanda ya hada kai da munafiki ko ya hada kai da mutanen banza akan sabawa Allah kamar abin da ya faru da wannan banu quraiza shi ma zai same shi haka nan abin da ya faru da shedan wanda shedan haka yake bawa ya dora ba akan ba daidai ba idan lokacin amfanin ya zo shedan ya gudu saboda haka nan kamar salil shaytani iz qala lil insani wannan al ta jikin ash-shaytan da al ta jikin al-insan malam tafsir na almajirin sa'id ibn jubair mujahid ya ce wannan alce da take ma'anar jinsi kawai kama sali shaidani duk shaidan duk mutumin banza da ya dora mutum akan aikin banza shaidan zai gama ziga ka kuma ranar da zai taimaka maka ya zo ya zara shi ba zai iya ba kamar yadda shaidan din asali yake zai ziga mutum akan sabon Allah ranar lahira idan ta zo kuma zai harshe ya baka haka Allah ya faɗa a sunan Ibrahim wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ko haka shaitan zai faɗa ranar kiyama ya dinga zuga mutane ya dinga tsora mutane kan ba daidai ba amma da an je lahira yace a'a ba ruwana Allah ya ce ku yi alƙawarin gaskiya Allah ya muku kuka gibi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni gona alƙawarin na ƙarya ne saboda yanzu ba ba abin da ya saka muku wa ma kana ya alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum haka shaitan zai ce to kar ku zarge ni ku zargi kanku ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikiyya yau a cikin mu ne da ku ba wanda zai amfani kowa to kaga anan kamar tsallar shaitani wayannan ayoyin sun nuna kawai jinsi ake nufi shaitan da yake halaka mutum ba zai mai koyo saboda haka wannan shine misalin duk wanda shaitan ko kuma ƴaƴan shaitan sune halakakkun mutane suka ziga shi suka tsora ta kan abin ba daidai ba to sai ranar taimako in ta zo zai ga shaitan zai zara hannu sai ce ba zan iya ba kuma tsallar shaitani iz qala lil insani kufur anan gurin malaman tafsirai da dama da yawan gaske za a ga sun kawo kissar sun ce kissar nan a wannan ayar ta kafa akan kissar wani mai ibada a cikin al'ummomin baya suka sa suka sunansa barsisa al'abid amma anan zamu ga duk da yadda su yake kawo a tafsirin nasa mujas ne ina kuma ta kaitowa ne rayuwa ne daga magabata amma kwatkwata bai bai iya wato ko danya bai yi nuni da wannan kissan ba saboda yana bai gamsu da kissan ba kenan idan ka ga babban malami ya an wani guri amma a arada an shay'in ko wani abu ba ya kawo da kai bai ma nuna ya san da shi ba ai baka isa ce su ibe ta wannan kisa ba ya san ta ya ganta me yasa ya kawo da kai bai yarda da ita ba kenan ya yarda lalle wannan al-insanin kawai ana nufin aljin kowane mutum ma saboda wacce kissar in ma sun kawo ta kawai dai bai wuce zama misali ba hakan ya taba faruwa akan sa misali ne amma ba akan ta abin ya faru ba ba ita Allah yake da ba saboda zamu ga malaman tarihi sun kawo ta sun ce abdullahi bin abbas ya faɗa da yawa daga sabai su faɗa amma hadisan ibnu adiyya a cikin tafsirinsa al-muharrar al-wazi ya ce baki ɗaya sanadin baki ɗaya da ifai ne ba ta inda kissa ta da sanadi sahihi amma dai in ma ya tabbata kawai bai wuce zama da shi ma misali ne na shaidan din ba yadda shaidan yake tsira mutum a halaka kuma yake taimakon sa wanda aka yayi kama da yadda munafikan nan suka zira yahuda a halaka sun yi taimakon su shi wata kissa ta barsisa in ma ita mace akwai darasin a ciki lallai shi wai mai ibada ne ya yi kusan shekara sama kusan arba'in sance ko saba'in shekaru dai masu yawa kamar yadda dai sura hibai na banu isra'ila suke yi yadda da yana ibada shaidan ya yi diyar da zai halakar da shi ya kasa ya kasa samun ya halaka ya turo wani ɗansa a cikin 'ya'yan shaidan ya ce ka je ka halakar da barsisa al'adis ya je duk hanyar da zai shige shi ya ga wannan mai ibada ya fi ƙarfin sa zai iya shigarsa ba to da yarsa yadda zai yi sai ce ya san yadda zai yi to akwai sarki a lokacin sai shi wannan shaidanin ya je akwai yarsa da ya fi so wannan sarkin sai shi wannan shaidanin sai ya je ya busa mata wani ciwo wanda shi kadai zai iya bada maganin shi da ya busa ta ciwon nan aka yi ta yawo neman masu magani aka rasa sai ya zo a sufan mutum ya je fada sarki ya ce to ai akwai mai magani ga wancan mutumin shekarar sa kaza yana ibada kuna zuwa ne mata addu'a za ta warke shi kenan sarki tun da yarsa ce da ya fi so sai ya yarda ya dauke ta aka je gurin barsisa al'abid aka ce yasar gice ya taimaka ya addu'a ita aji ba rusa da mutane sai shi shaidan din ya ƙara zama masa asuba mutum ita su kai da mai ibada kana neman kusanci da Allah ai ka taimaka bayan Allah kamar kai wani abu ne da Allah zai saka maka akai ka yadda ka taimaka yake na aka kawo ta aka ce to a aje ta jinya a nan shaidan din shi ya tsara wa barsisan ga yadda za a yi sai ya yadda aka kawo ta yi jinya shi ma kuma ba shi da maganin amma shi wannan shaidanin shi yake da shi damar shi ya busa mata abu saboda ana kawo ta yayyayye magani iwa sai shi shaidan ta taito bara na baka abin da ta wata magani ya baya sai ya cire wannan abin da ya samu shaidan shi kenan sai ta warke to tana warkewa sai shi shaidan sai ya dinga kawata ta da shi barsa din ya dinga kawata ta yana yaye sirarta yadda shi barsa nan lalle sai a ransa ya ji sha'awata yana kawata ta kuma sai ya dinga zuwa gunsa yana cewa ai ba abin da Allah zai maka kawai ka afka mata in ya so daga baya mutane ma ba sani ba tunda kai kai mata magani daga baya ka tuba to bayan da haka kuma sai ya samu nasara akan shi wannan mai ibada sai ya afka mata dama shaitan ne so yake halaka shi tunda ya ga ya shekaru ina ta ibada to da ya afka mata kuma take sai ta samu ciki tana samun ciki shaitan sai ya ƙara rugawa ita fada sai ya ce ai ku tuni ta warke wannan ba mutumin kirki bane ba ina ta lalata ki tai da ita har ma ya mutu kike shayi ku je kuma za ku gani shikenan da ya faɗa tsakaninsa da sarki ya shirya za a je sai shaidanin ne ƙara ruga gurin malamin nan to kuka abin da yake faruwa a kanka haka in suka wasu da haka ibadan da kai ta ɓaci kawai abin da ya fi kashe ta kawai ka huta ka kashe ta ka binne ta in ya so sai ka ce shaidanin da ya sa mata ciwon nan ya ya sace ta shikenan ya ziga malamin nan ya kashe ta sai kuma ya binne ta da ya binne ta mutanen suka zo shaidanin ya ce ai na gaya kuma malamin Allah wani ciki ya mata kuma ya kashe ta gama inda ya binne ta aka dono aka ga gashi da gaske ne haka abin ya faru so da aka sarkin nan ya fusata sosai ce haka dama ashe ba malamin ke sai wani kai so da aka a kashe shi kawai sarkin nan ya tsara mutane ya ce a zo a tsire shi a gaban mutane a kashe wannan malami to da aka zo za a kashe shi duniya ta masa zafi sai shaɗaɗin ya ƙara zuwa daidai za a rataye shi sai ce kaga wani abin da kashe kanka duk ba kuwa ya ka ba ni na ja maka kuma ni ɗin da sai ga na ba mutum bane shaidan ne ni ni na ja maka ni na sa masa ciwon ni ne komai ni ne na zo tun a farko din na hana kai ibada na kai haluwa ne ne kai yadda na shige kana ta ibada ni na sa masa ciwon ni na sa ta kawo ta ni na sa maka a ranka har kai mata lalata dan ni na sa maka so haka duk ciwon kai na hannuna saboda haka maganin ka ma yana hannuna kana son ka tsira yace eh ina son tsira yace to yi min sujada kawai kai yadda ka bauta mu shikenan sai wannan ya tsoya tsorata to sai ya mai sujada kuma ya ne mai sujada shedan sai ya tashi ya dariya ta shikenan ka cika akan bauta mu su kuma wannan mutanen suka kashe shi to shi kaga wannan ya bi shedan shedan ya lalata masa ibadarsa duka ya lalata masa rayuwa kuma gashi ya dora shi hayyar masa sujada kuma an kashe shi a sujada ga wani Allah kaga rayuwarsa ya cika ba imani to wannan kissa bata in bata inganta a sanadi ba da baki dai saboda a cikin kissar abin da yake cikin tana abin tausayi da ban mamaki idan hakan ta faru Allah yana da iko akan bayi Allah ya hukunta asali laman ba mai arziki bane in hakan ta faru Allah fa'alul ma yurid ne tun a hukunci na azal wata ila ya kaddar shi wannan mai bauta daman ba daga wanda za su cika da imani bane ba daga wanda yake na aljanna bane wata ila daman tunta ne abin ya faru kenan idan kuma kissa bata inganta ba tunda an ce shi kansa Zaid bin Abbas ya same ta ne daga Wahab bin Munabbah shi kuma Wahab bin Munabbah yana karbo labarai daga ahlul kitab saboda zai zama daga labaransu ne wata ila waɗanda aka shirya labarai kamar dan abin tsoro kawai abubuwan da aka tsara su saboda a ba mutane tsoro kada haka samu dan adam to ala ayi hal dai kissar tana nuna dai shaidan yana iya rudan mutum ya tashi a halaka kuma idan ya sa mutum a halaka ba zai tsayar da shi a gurin Allah ba shine abin da kissa take nufi to wannan ayar sai wasu malaman da dama ta ce wannan ayar tana nufin wannan kissa kamar salin shaidan kamar shaidan ne ya kaza lil insani yadda ya shirya wannan mai bautar ya shirya masa ya ce ya kafirce masa dan amma dai abin da sura abin da ya fi shine a asahu a tafsirin al-insana anan ismu jinsi ne a shaydan ma haka saka shaydan haka yake wa duk dan adam ya tazaga dan adam a barna in an je lahira kuma yake tasa falan ma kafara yayin da shi mutun ya kafirce wa Allah kala sai karshe din ya ce inni bari'un minka to ni fa ba ni ba kai na kuma daga gare ka inni akhafu Allah rabbal alamin kaga idan mun yi tafsirin qur'ani bil qur'an to zamu ce wannan kawai mu yi hamlin sa akan kissan mutanen badar kamar misalin abin da faru da mutanen badar ne shaidan ne zo ya ziga su za su ta yakin badar din nan ya dinga musu ganga shaidan cewa lalle ku je inni a la galiba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum kuma Allah fara balan ma sada an gafi atana daga sala ga bai wa qala inni bari'un minkum inni ara ma tarawna inni akhafu Allah ka kalmomin iri daya ne saboda haka shaidan haka ya mutanen yaki saboda haka wannan ina nufin kowane mutum ba in ya buzuka shaidan haka ta same shi shaidan zai ce maka inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina tsoron Allah rabbal alamin ubangijin talakai kaziban min huwari a ƙarya kuma yake shaɗan ba shi da ba tsoron Allah tare da shi فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فكان عاقبتهما sai ƙarshen su annahuma fi nari kasancewa suka koma lamarin su ya koma suka zama yan wuta su biyun da shaidan da mutum din da shaidan din ya halakar to fa kana aqibata huma wannan ya zama shine karshen labarin shaidan da wanda ya halakar din shine annahu ma finna annahu ma finnar wannan jumlar ita ce sunan kana din aqibata huma kuma shine labarin ai koma wasu sayruratu huma ila na koma wasu wuta su shiga wuta su dawo a wuta to wannan shine aqibata huma shine karshen lamarin shaidan da mutum wanda ya halakar ay aldawi wal mugwi fa fi qira'atin bir raf'i a wata qira'a fa kana aqibatuhuma ahum annahu fi nar khalidain fiha wa zalika haka kuwa jazaa'uz zalimi haka Allah da mai faɗa a Qur'ani ko idan idan shaydan ya halaka mutun ya bi shi Allah ya tara su auta kuma in su shiga wuta Allah zai gaya mata cewa lan yanfa'akum al-yawma in zalamtum annakum fil azab mushtarikun haka Allah ya tara su a ce yadda kuka tarayya a laifin a yanzu ma ku za ku yi tarayya a wuta Allah ya tsare mu wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon duk wanda ya zalunci kansa da kafirci Mhm. ya ayu allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad to kaga nan an gama wannan yana nufin surar ta zo karshe an gama karatun duk da ake a surar na hashar din labarin yahudawa da suka ci amana suka yi zamba ga manzon Allah da kuma yadda manzon Allah Allah ya bashi nasara a kai ba tare da wani kokari mai karfin gaske ne yaki ba yadda Allah ya turo da taimako da nasara kan manzon Allah ya jila'ul yahud din ya kore su da kuma yadda munafikai suka dinga ziga su zigan nan bai musu amfanin komai ba duk suka hada a tatsewa da rashin nasara munafikan nan suka bar garin su Allah ya ba manzon Allah gado aka raba mu'minai sahabbai muhajirai da ansar duk wannan shine abin da ya faru Allah kuma ya gargadi duk wanda ya kara hadin kai na ƙarya ga abin da ya same shi to da Allah ya gama wannan shine ake masa fazlaka ma'ana baki ɗaya wannan menene natija menene ƙarshen labarin shine fazlaka abin nan da masu irin sa ya ce kaza a tara da kaza da kaza shi ne baka kaza to wannan shi zai baka zalim shi ne fazlaka ko to sai ce to ya ayyuhal ladina amanu to baki ya darasin nan kawai an saka tsoron Allah ka sa Allah ya zama kai imani sadiki ka ba Allah da manzon Allah shine sai za ce ya ayyuhal ladina amanu to mu'minai da kuka ji wannan kisoshi abin da ya faru da Yahudawa da abin da ya faru da munafikai da abin da ya faru da shaydan da duwan da ya halaka to mu ne ku ji tsoron Allah kar ku zama haka ku kiyaye ubangiji ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat ku ji tsoron Allah kuma kowace rai wannan nafsun an yi ainihin na kira ne saboda mai litta'amim wata azim wata hawi abu uku ne saboda na kiran nan ya ammame wani tanzur nafsun duk wanda yake abu sa wannan suna inda kai rai ne kai ma kai kana ciki shine at-ta'min ya hada duk wanda yake da rai duk wani nafsu nan adam ya tsoron wannan sannan kuma wata azimul amri wata hawili sannan kuma da ba da tsoron rana rai fa in an tsoron Allah rai fa ta ringa yin aiki ta dinga duba mai ta aikata ta miƙa a ajiye mata shi saboda tanadin gobe alkiyama shi ne walsan zuwa nafsun ma kaddamar daga kowane rai a duk rayuwa a duk abin da za ka yi to ya dinga duba me ya maza maza ya bayar da shi a ajiye mai a tanadi na gobe alkiyama ma kaddamar abin da ya gabatar ligadin ma kaddamar din nan a taqdim yana nufin kamar wani aiki na gari ko wata ibada ko wata sadaka wani abu da mutum yayi wanda yayi shi ne hissisan idan masa tanadi abin da yake zai gabatar da shi don ya kare masa azabar lahira ya samu rabu a ranar lahira shi ne wani a takadim ya aiki ya gabatar da shi aikin alheri kamar yadda Allah yake faɗa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk aikin alherin da dan adam yayi ya gabatar da shi don ya zama masa tanadi a ranar lahira zai samu aikin sa to kowane rai ya ji tsoron Allah kuma ya dinga dubawa wannan shine muraqaba kowa ya zama a kowace rana ba ya zama lokaci ba a kullun ta Allah dan adam ya zama yana da wata sa'a da zai kadaita don wannan munazara din kawai shi ne kawai babban muraƙaba kenan kullum da Allah da daddare ne za ka yi bacci ka gama da abin da kake baki dai a rayuwa ta yau din nan kaf me na yi wa Allah na bawa Allah ajiya wanda wannan zai isa ya cece ni kurakuran da ne to kowa zai yana da wannan tanadin wal tanzur nafsun ma qaddama ligat kowane rai ya duba wani akwai malamin tafsirin nan aitar tafasir sa'adi malamin su ma'asiri ne wasu na ce malami ne amma dai tsar ne na su bin ba na saudiya yana da ilimi sosai duk da sabanin hakida yana da ilimi gaskiya sosai abubuwa wasu za ga abin sa yana da kyau to a cikin malaman tafsiri duka gaskiya ban ga wanda ya tafsirin ayan da abin da zai baka sha'awa kamar yadda ya ba yadda bawa ya zai doki ayyukansa duka ka dora su a cikin duba me ka bawa Allah tanadi da wannan tafsirin nasa yayi tafsiri mai kyau akan wannan ce ba da wannan mai kowane bawa a duk ayyukansa ya dinga dubawa a duk rayuwarsa duk wani abin da aka zana karkai hilfi da kafirai karkai wane ne dole zai rayuwa ta zaka hada kai da wani zaka rayu da mutumin banza zaka yi rayuwa to duk abin da suke ciki ka dinga duba me rabon Allah a ciki me kai wa kanka na tanadi saboda gobe alkiyama saboda ai kowa yana fatan ya samu Allah lafiya ya shiga aljanna lafiya inda an ce aljanna fa lahira kullum to Allah ya samu daga ciki amma ko ba a samu aljanna da iya addu'a ai ko laysa bi amaniyikum wala amani ya ahlul kitab haka Allah ya faɗa man ya'mal su'an yujzadi wa man ya'mal min as-salihat kadai in an ce Allah ya sa an faɗa aljanna shi Allah ya samu daga ciki to wannan kadai ba zai baka aljanna ba haka Allah ya faɗa ba a samu sai an yi aiki shubawa ya dinga dubawa me ya gabatar na aiki da zai nuna masa wannan rana ya samu abu mai kyau wattaqullaha sannan ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'malun kaga an kawo wattaqullaha ko an karrara to menene za a karrara saboda a dora inna Allah khabirun bima ta'malun saboda ta farko an kawo ta jumla ya ayyuhal ladina amanu taqullaha sai aka kawo jumla wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat ta shiga tsakani to ita kuma wattaqullaha inna Allah khabirun bima bima ta'malun inna Allah khabirun bima ta'malun Allah ya kawo shi dan ya zama na ta'alili illa ce da mu'allilinta menene dalilin da Allah ya ce kai tsoron Allah saboda Allah ya san da kai Allah ya san da abin da kake ciki wanda ku duk abin da kake yi har na cikin ranka ana ya sani ana ba shi labari malaiku za su ga ubangiji tare kuma da ya sani to lalle wanda ya maka wannan sanin ciki da wajen ya kamata ka ji tsoron sa saboda koda wani shugaban ka ne a wani gurin aiki sai ya zama na kayi wani abu wanda ya saba dokokin da aka shimfida to zaka ji tsoron ran da zai tsinkaya kan wannan ba da kake yi ba to sai Allah ya ce to shi ba Allah inna Allah khabirun duk abin da kake yi din malaiku suna tare da kai kuma suna kai wa Allah yau kai kaza yau kai kaza tare kuma da kowace dan ya sani to saka wattaqullaha inna Allah khabirun illa ta da muallim to saboda an kawo wal tanzur nafsun ma qaddama ligat kada wata jumla ta shiga tsakanin bainal illa wa muallila sai Allah ya kara mai ta wattaqullaha ku ji tsoron Allah tunda dai Allah ya san komai na ku suke da waje
ولا تكونوا كالذين wala takunu kallazina آمنوا الله فأعجبهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun ku ji tsoron Allah kar ku zama kallazina nasullaha kada ku zama wajen rashin jin tsoron Allah wajen fifita duniya da ƙarya to kar ku zama na kamar munafikai nan wala takunu kallazina nasullaha munafikai ake nufi amma sai Allah ya kitare da Allah bai zai yi cewa wala takunu a wala takunu kal munafiqina saboda a surar da an yi labarin ne da halayen munafunci halayen ƙarya da suka yi suka hada kai da kafir wajen yakin annabi kuma su taimaka musu ba to nan su ake nufi saboda aikin da suke yi din nan sakamakon sun manta da Allah ne mantuwa ta ne mantuwa ta tagafuli da tanasi da gangan suka manta da lamarin Allah ne saboda sai da Allah ba ba sa tsoron Allah to sai Allah ya fito da aikin da yasa suka shagala gabarin Allah da shine rabuwa da Allah rashin zikirin Allah kar ta wala takunu kal ladina rasulullah kar ku zama kamar wannan mudafikai wanda sun manta da Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su duk abin da zai taimaka wa kansu suka manta musu ba suka shiga aikin munafunci da ya kaddimu la akhira Allah ya ce ulaika humul fasiqun waɗannan da aka fara nan humul su ne fa fasikai to wannan ulaika humul fasiqun abin da aka fassara shi da munafikai saboda mun yi hamlin ulaika humul fasiqun akan cewa wannan ayat tafsirin wata ayat ce ne akwai abin da ulumul wahyi ta masa at-tafsir ba tafsiri wannan da fasar a qur'anin wata ayar sai ya zama tafsirin wata ce to wannan tafsirin wata ayan ne shi zama sai Allah nasu la munafiqai ne ita ce wacce al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum sai Allah ce mai nasu la fa nasiyahum munafiqai ga aikin su a ƙarshe sai Allah ce nasu la fa nasiyahum duk wanda suke sun bar Allah ne sun manta da Allah fa nasiyahum Allah ya kyale su a cikin munafincin nan sai Allah ya rubuta ce innal munafiqina humul fasiqun haka shi to wannan ayar wala takunu kallatin nasullaha fa an sawu anfusahum ulaika humul fasiqun kama Allah nafin ulaika humul fasiqun sune wadancan fasiqan bin wannan ayar da aka wada sune munafikai sun manta da Allah kwata kwata ba sai wa Allah aiki fa an sawu anfusahum Allah ma ya manta da su duk abin da zai zama mai amfani ne bai zo tunanin su ba saboda duk mutum da ya ga ya manta da hanyar Allah to ya tsoron ko yana cikin munafikai ne tunda su ba munafikai ce saboda bawa lallai dan Allah ya sanya sufa guda biyu ne ko dai zauna kana tare Allah ya baka kana tare kan hanyar Allah kullun kana tuna Allah kana yi wa Allah aiki shine azkuruni azkurkum shine kullun kana zikiri to Allah ma yana sanar kai kana fada yana fada ne in ka kirayi Allah zai amsa maka in ka roƙe shi zai baka shine fazkuruni azkurkum to wannan layin mu'minai kenan amma wanda ya fita daga wannan layin ya taba hanyar makirci hanyar yaudara hanyar saba Allah da manzon Allah to shine munafunci to a wannan layin kuwa yana cikin layin nasullaha fa nasiyahu daman haka layin munafikai ke yace innal munaa innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una allaha yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila to layi bi ne ko dai layin zikiri ko layin munafunci to layin zikiri layin mu'minai ne layin munafunci to wani layin munafikai ne Allah ya kiyashe mu da su لا يستوي أصحاب الليل وأصحاب الجنة أصحاب
la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun la yastawi ashabun nari wa ashabul janna lalle ma abuta wuta sune masu wannan sufofin tun daga farkon wannan labarin da Allah yake faɗa na wannan Yahuda a Yahudawa da munafikai ai da Allah yana ta faɗan abin da za a yi musu na azaba walahum azabun alim walahum azabun muhin da Allah yana ta faɗa kuma nan ma da Allah ya faɗi za ku bala amrihim walahum azabun alim nan ma baka na yi masa annabi walahum Allah ya ta faɗin cewa ƴan wuta ne su sai kuma Allah ya ce to mumini ya tuna Allah ya aiki mai kyau kafiri wanda ya manta da Allah kar mu zama irin su sai Allah ya ce me yasa da yake mana wannan saboda ƴan wuta da Allah ba haɗe suke ba la yastabi ashabun nari wa ashabul janna kowa ya sani wanda suke yan wuta waɗannan da aka faɗa munafikai kenan da guda wannan wa ashabul janna suwa kenan waɗannan wanda aka karanto mana din nan lil fuqara al muhajirina wallazina tabahu dara wallazina ja'u min ba'di sunya aljanna ai to da wanda suke da wata sufa da wanda suke da wannan sufa din to la yasu ba su taba zama dai ba a ina ne menene wajhu tafriq din menene bambanta su din a wani gurin Allah yana faɗa a wani gurin baya faɗa ko a wani Allah ya faɗa afa man kana mu'mina kaman kana fasik la yastawun ba sa zama daya amma a wani gurin Allah yana faɗin ta ina ne ba zama dayan ba sai saboda waɗannan ba su da nasara waɗannan yan aljanna ne to amma a irin nan guraren Allah baya faɗin inda ba su zama dayan ba saboda an bawa hankali tun da wannan cewa yan wuta ne ba su tare da Allah sun manta da Allah Allah zai musu azaba waɗannan yan aljanna ne Allah yana son su Allah zai ba su lada kaga wannan su ne da wata ko la yasu ashabun nar wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun ma'abuta aljanna su ne masu rabauta ba shi haka lokaci yayi sai mu tashi akan ayar lawan zalla alhamdulillah